بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد تاع الشيخ الإمام القدوة العلامة المجتهد شيخ الإسلام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمة الله عليه ابن قدامة an haife shi ɗari biyar da arba'in da ɗaya ya rasu ɗari shida da sittin rahmatullahi alai darasinmu na hudu za mu tashi wa ƙauluhu subhana faɗar Allah waja'a rabbuka waja'a rabbuka wa ƙauluhu ta'ala hal yanzuruna illa ayya atiyahumullahu nan akwai tabbatar da mi almaji'u shine zuwan Allah to nan wasu batattu wajen waje a rabbuka wal malaku saffan saffa sai su kawo cewar waje a ayi rahmatu rabbika da sauransu kaza kaza kaza to da a warwai akwai majazi a nan jama'a bata saboda ja a rabbuka musnad ne ga musnad ilaihi musnadi ya karbi musnadin ilaihi din shi ja a rabbuka to da haka wannan abu ne da yake hakiki saboda haka a cikin siffofin Allah ba majazi a ciki me yasa sai a ce ai su umur ne gaibiyya umur ne gaibiyya to umur gaibiyya ina za ka aza musu majazi da haka wannan ba dalili bane da za ka yi inkarin majaz da haka nan ba ma wata da wajen arabuka a wajen arabuka wannan hakiki yake musnad da musnadin ilayi babu wata kura yasa ne maku isharar wannan a cikin karatunmu na aljauhar da muke magana a kan shi musnad ilaihi din to da haka akwai tabbatar da almaji'u a nan Allah zai zo ma'ana ya ajiye mana ayoyi ga sunan a cikin fajar da kuma a cikin bakar halin yanzu ne illa ayya atiyahumullahu to da kuma akwai hadisi ma ya tabbatar da wannan gashi nan hatta idza lam yabqa illa may ya'budullaha atahum rabbul alamin hadisin bukhari da muslim da yake mutafaqun alaihi ne hadisin nan mai tsawo da haka ijma'i na magabatan mu tabbatar da almaji'u ga Allah su da haka ya zama wajibi a tabbatar da shi da haka ka ce ja'a rabbuka ai ja'a am ja'a amru rabbika ne da wannan banna ce kawai mala yace har iya wa qawluhu ta'ala radiyallahu anhum wa radu an sai kuma sifa da wace irin sifa kenan arriba radiyallahu anhum wa radu an yarda ita ma daga cikin siffofin Allah ya tabbatattu da Qur'ani da kuma sunna da da ijma'i me dalili radiyallahu anhum aga wa radu anhu kenan daga cikin siffofin Allah akwai arriba ga hadisin muslim inna Allah la yarda anil abdi kaga la yarda to wannan kenan a sifa ta shida kenan wa qawluhu ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbunahu aga yuhibbuhum yuhibbuhum suna son shi wa yuhibbunahu yuhibbu ma yuhibbunahu can fasawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu aga nan ma akwai tabbatar da almahabba lillahi a wannan sifa ce ta Allah tabbatacce ita ma a cikin alkur'ani da kuma sunna sannan kuma babu saɓani ijma'i ne na magabata a kan wannan to balle ma abin da ya kawo qur'ani ba ya tabbatar da shi kaga ko da ijma'i ba bai tabbatar da shi ba kaga ai shi kenan da haka ya tabbata ne bil kitabi misali to amma ijma'i ya tabbatar da shi din da qur'anin da sunna gaba daya gabaki daya yanzu in ka duba hadisin da annabi yake faɗa a yau mu khaibar لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله هذا ورسوله ويحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله حديث البخاري ومسلم أجا يحب يحب أجا ويحبه أجا يحبه الله ورسوله da haka wannan ma ijma'i ne na magabata a kai wasu sun fassara wai ita almahabba da asawab as-sawab wa qawluhu ta'ala fil kuffar game da kafirai wa ghadiba Allahu alaihim wa ghadiba Allahu alaihim akwai sifa ta bakwai ita ce wace irin sifa kenan al-ghadab eh al-ghadab fushi wani ma ga sifa ce ta Allah wa ghadiba Allahu alaihi kaga wala anahu kaga wala anahu kuma Allah kataba kitaban indahu fawqa al-arsh inna rahmati taglibu ghadabi hadithin bukhari da muslim to kaga shi yasa kamar yadda muka karanta a cikin iftahu tafsir na shi abdullahi da kuma husnul bayan fi mustarakatil qur'an falamma asafuna kaga nan asafuna me ma'anar asafuna aghdabuna falamma asafuna ai aghdabuna kaga asafuna kaga nan ba alhuzn bane sabanin sauran inda yazo inda yazo ma'anar shi kenan amma anan asafuna aghdabuna to in taqamna minhum kaga alintiqam shine sakamako ko na me wancan fushin da Allah ya yi to haka kuma ittaba'u ma askhatallaha ko wa qawluhu ta'ala ittaba'u ma askhatallaha zalika bi annahum ittaba'u ma askhatallaha kaga sifa ta takwas to kaga ita ma wannan sifa ce ta Allah ya mace wata da Hausa to ba ko mu ta mana su a Hausa ta mu subhanallah a'a na raba ka ta fi turanci failwa hausa ta fi ta fi ta fi turanci yalwa ka yadda hausai in ba in ba haka ba ba no in ba haka ba yanzu a turanci ba ni wari bashi ɗoyi ƙarni bashi yami a turanci duk ba na wannan ma'anarsu to shi kenan ka yadda ai wato babu abin da hausa ba ta yi a duniya a ilimi amma wai dan an raina mu ce wai ba na kula wai abin da yake shirme wai ba na kula wai hausa ita ce wai ba na kula da kawai batu da yasa na ta yare na ma hankali yare na ma yare kai kuma ka zo ka yadda eh a raina maka yaran kawai malam an zo an cuce mu an mana mana yare baya kawai shi kenan yan dole ne sai kai turancin nan suna ɗauke ka mutum wala kawai yanzu hausa ce ita ce mana kuna kuma wallahi ba abin da ingilishi zai yi hausa da ba ta yi ba a duniya eh ka ce na faɗa maka wannan wallahi
kuskure da kuskure da kuskuren ya ɗauka sai a sashi a oxford dictionary za a samu ta sabuwar kalma ka ga yaran ma ke hausa hausa yare ce yare hausa wani wata rana zan mana bayani akan yaren mu namu yaren nan namu na hausa ku gane cewa sun ta mu ba wai kan wallasa bace mu ne dai kawai muke raina yaren namu gaba daya in ka ce mutum mana kanta bi iya hausa to a gidansu ma da ba an gama raina shi gaba daya a ciki shi karan kashi ya jin kanshi irin dan dai ba zai ne kawai dan dai kawai ya ci civic ne a O level ya ci civic ya ci economics ya ci government sai islamic studies ya bayan da zai yi ne kawai to wanda ji hausa ne ya maleji saboda wato an riga an raina hausa wallahi na baban kwanaki na ce yanzu wanda ya karanta hausa zai aiki a banki wani ke da biye hausa za ku aisha kwastoma kiya wani bejin turancin in ya zo da muka hausa fa zan ku da shi dole ana buƙatar wanda ya karanta hausa yanzu ya fahimci me zai faɗa muku za ku kawo ma wani ku aje shi a bankin yan wani bahaushen ya zo da bai ja hausai za a ce ka wanne har a kwastoma kiya a bankin ma sai kun aje bahaushe a wajen dole wanda ya karanta hausa wanda ya san hausa to kaga kawai hausa wurare da dama ministries da dama ana buƙatar masu masu hausa wurare da dama kai mai hausa ba wanda ba zai aiki ba karewa ma ke ba inda ma ba ma zai aikin ba amma yanzu na ganin kawai hausar na kawai na ganin ta dole ne sai ka zo sai an ce oki ka ga yanzu mutum bai iya maka hausa minti biyu ko biyar dole turancin nan da sai ya shigo ko zai ka turanci kai turanci za ka hausa kai hausa amma yanzu ina so da ingilishi ya riga ya shiga zukatanmu ya bayan da za ka yi ne duk inda ka je ka fito in ka shiga nan shi za ka ji in ka bar nan in chatin za ka yi in ka za ka za ka za ka za ka za ka za ka za ka za ka za to ya zama da turancin nan jama'a ya riga an kuɗa mana shi na'am to kaga shi ba wannan dalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah a kuma addu'a can ko Allahumma inni a'udhu bi ridhaka min sakhdika wa bi mu'afatika min uqubatika hadithin muslim ka gani so da haka wannan wasu ma wasu kuma suka ce ai a wannan asabtu suka ce ai alintiqam ne alintiqam nan dai kawai sai dai an kura sufur wa qalu ta'ala kariha Allahum bi'athahum dan me ake so a tabbatar mana da sifa alkaraha alkaraha ake so anan a tabbatar mana Allah yana kyan abu ko lakin kariha Allahum bi'athahum inna Allaha kariha lakum qila wa qal wa kathrat su'al wa idha'atil mal hadisin bukhari da muslim kaga akwai tabbatar da wannan sifa ga Allah sai kuma zikiru ba'adhi ahadithi sifat ambaton wani sashi na hadithai na siffofi na Allah wa min sunna qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya shine wato Allah yana sabkowa a ƙarshen kowane dare lokacin da zai kai ɗaya basu ukun ƙarshe to Allah na sabkowa a kowane dare to kaga yanzu wannan nuzulullahi ila sama ila sama ila sama'i dunya kaga daga cikin siffofin Allah ne siffar Allah ce wannan annuzul din shine shahid annuzul din nan sabkowar nan hina ya baka thuluthul laylil akhiri yace man yad'uni fa astajibu lahu malamai can muna bacci Allah na cewa mai ya da'uni fa astajibu la ina mai san karatun yake ina mai jarabawar ina mai mata yake so irin alhaji ina mai ina mai neman miji ina mai neman ɗa kai kuɗin ma ina mai neman su ka san mu bukatun mafi yawa na duniya ne ga mutum waya ba dare ba amma duniya zai roka kaga mutum waya daure cikin sanyin nan ya dauki ruwa ya arwalla ya daga hannu amma a wanda zai fara ambata maka jarabawa ce ko aiki da fara nema kaga malam gaba ɗaya kamar su ma mai kida mu ma gaba ɗaya dunyan nan da har fasiki arne Allah ba ita yake to amma ka nemi abu mai amfani abin da zai amfane ka to ina malamin ma kace raba dan atina din fi duniya hasana yawa ofis aika din ma hasana to amma sai ga mutun ya gama addu'a gaba ɗaya babu neman tsari daga wuta a cikin addu'a babu aljanna ba kyakkyawan ƙarshe a ciki kawai duniya dai kawai Allahumma kuɗina kuɗin kabirin ya Allah eh kuɗin dai kawai malam wani kuma mota kawai zai daga ambata a ciki a cikin adda hayye daga hayye daga hannun shi ya gama addu'a ba cika ka nemi duniya ba amma ta zama ba ta bace primary assignment haka ba ta bace ba ya zama ita tana hikka nemi lahirai ka gabatar da abubuwan da suka yi mahimmanci sannan sai ka dawo daga neman duniya ita ma tunda ai ba a cika neman duniya ba a ka neme ta amma dai ya zama ba wai kullum ba kai harin ka kawai duniyar nan ce kai sati daya kana addu'a kawai wannan kawai ka ta addu'a salima ya Allah salima ya Allah salima ya Allah eh wato kana yi kenan salima kenan salima kana yi kenan ai kaji da ka mashi magana sai ce maka sai ce maka wa fi kalbihi narul asa ta tadarru a dai ka yi ce kai mai kayyam min ya zai kawo maka na kyauta shikenan amma mu je karatu to da haka sai sifa ta gaba wa qauluhu ko cikin hadisai ya ajabu rabbuka min ash-shabi ko laysat lahu sabwa wani mai ake tabbatar mana nan ciki yawwa al'ajab jamil to min sifatin lahi ke wanda sun tabbata su ma a tabbata game da wannan kaga bal wato akwai riwaya ta bamma bal ajibtu kila kai ka san bal ajibta ko to akwai qira'atul bamma bal ajibtu wa yaskharun to kaga al'ajab kaga ya tabbata ya ajabu rabbuka min ash-shabi laysat lahu sabwa wannan sun yanganta yanganta ba Imam Ahmad ya rawaito shi Albani ya ba a shi a cikin Da'iful Jami eh wannan hadisin na malai ambata gashi nan yace rawahu Ahmad Imam Ahmad ne ya rawaito shi a cikin Musnad daga Uqba ibn Amir marfu'i akwai ibn Lahi'a a cikin al-muhim da hadisin yana da rauni to wannan kenan wa qawluhu yadhaku Allahu ila rajulaini qatala ahaduhuma al-akhar thumma yadkhulani al-janna tasba ce anan wajen abdahik dariya Allah zai dariya ga wasu guda biyu ɗaya ya kashe ɗaya kuma dukan su kuma suka yi aljanna to sai Allah ya yi dariya kaga nan abdahik min sifatin lahi kenan eh wato yuqatilu hadha fi sabilillahi tsakanin su misali an ga fayuqtalu thumma yatu thumma yatubu Allahu alqatil din kenan fa yustash ido hadisi muttafaqun alaihi wannan hadisi ne yake maka ishara akan shi so da haka dai akwai sifa ta dariya din ita ma to nan ma wasu sai suka ce ai abdai kudin nan ai asabab ne eh asabab dole dai sai an murda ma'anai da ake tabbatar da sifar eh dole dai sai an tabbatar da ita malam ya ce fa hadha wannan wa ma ashbahahu da abin da ya kama da wannan mimma sahha sanaduhu abinda isnadin shi ya inganta wa uddalat ruwatu aka adalantar da marawaitan suka zama thiqat ne adilai ne nu'minu bihi malam yace muna imani da wannan wala naruddu ba ma mayar da wannan mai raddin shi muke karba a a ba ruwan mu wala najhadu haka ba ma jahiyya da shi wala nata'awwaluhu ba ma ta'awilin shi mu marda ma'anar shi bi ta'awilin da ta'awilin da yukhalifu yukhalifu zahirahu wanda yake saba ma zahirin shi ba wannan ta'awilin wala wala nushabbihuhu bi sifatil makhluqin ba ma kamanta shi da siffofin mutane waɗanda suke abokanan halitta wanda aka halicce su wala bi sifatil menene muhadathina wa na'lamu anna Allah la shabiha lahu wa la nazir laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir abu alamomin da suke na kirkirarru ko mu kamanta shi da halittu ce duka wannan ba ma wannan ko ba shi wata alama ko ta sifa ya ce a wannan muna imani lalle Allah bai da shabihi eh ba abin da yake wala mai kullahu kufuwan ahad bai da tamka bai da nazir bai da wanda yake wa nazir na a'a Allah shi ka'ida ka amma laysa kamithlihi shay'un in karke wannan ka huta wa huwa samiul basir wa kullu ma tukhayyila fi dhihn duk abin da za a suranta a cikin kwanya abin da za ka ringa imajinin nashi aw khadara bil ba'al ko abin da zai zo maka a cikin zuciya to fa inna Allah ta'ala bi khilafi Allah sabana haka yake idan ka ringa baka Allah ai ga yanda yake ai Allah kaza ne ai Allah kaza ne ai to dukkanin wannan to Allah ba haka da yake ba kawai shine amsar duk abin da ranka zai ringa suranta maka ya maka tahayyul na Allah to Allah ba haka yake ba ka san shi dan in ya fara kawo maka shubha ka san shi dan beji to a to shi Allah nan ma ya yake sai ya fara gaya maka to ya Allah kaza ai Allah kaza ko ya fara gaya maka to wai yanzu ai mun san dai asalin mu da yan adam to shi yanzu Allah to shi Allah to wai wa halatta Allah shi misali ki dinga ta baka abu to da ka ji wannan ka nemi tsari ka nemi tsari daga shedan domin shi Allah ya wuce tunanin mai tunani ya wuce tunanin mai tunani malam ya ce wa min dalika har yau akwai ar-rahmanu alal arshi stawa daidaituwar Allah ga al-arshi istiwa wallah ga al-istiwa alal arshi ar-rahman alal arshi stawa wurin da aka ambaci istiwa al'arsh a ƙwar'ani bakwai ne wuri bakwai aka ambaci al'istiwa na Allah a kan al'arshi wuri bakwai ne to kaga shi ma wannan za ka tabbatar wa da Allah shi ko ba istaula ba eh istawa yake ba istaula ba wa qaluhu ta'ala a amintum man fis sama dan fi bi ana ala a amintum man fis sama'i ko so da haka Allah a sama yake rabbuna rabbuna fis sama ko a kuma ga jariya ko ji aina Allah ta ce mi fis sama annabi ce mi a tuka hafa innaha mu'mina a yanta ta wannan mu'mina ce an malik ya rawaito wannan da muslim da wasu su ma daga cikin malamai da akwai da yawa yanzu kuma ta addu'a zai ya yake yi aka yake to kai haka mana ko kai haka tunda kashi a goyi daji amma mutum fa haka yake to ya ga Allah a sama yake nan misali Allah a sama yake wannan hauka da mutum ce maka Allah na ko ina to inda mutum ko uban shi ka ce ko na aika ka zage shi ka raina shi ka raina shi to balle ma ka ringa ɗauko abubuwa na ɗan ɗari kunnan ma abubuwa za su ta baka mamaki to sai kuma me ya ci gaba وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين كم إلها تعبد كم إلها تعبد النبي كتشي وحسين وانا وانا وانا حسين يا جماعة حسين الخزائي كو ما هي فن إبان ابن حسين شنو حسين ده كم إلها تعبد كم إلها تعبد a wani mutum nawa kake bauta ma ƙala ce saba guda bakwai ce sittatun fil ard shida a ƙasa wa wahidan fis sama ɗaya kuma a sama to ya ce mashi man liragbatika wa rahabatika abin san an ragaba ko fata da kuma ya ce to gawa ragabanka da rahabanka take at-targhib wa tarhib qala alladhi fi sama yace ga wanda yake sama qala yace to fatruki sittata to kabar su guda shidda dake ƙasa wa abudul ladhi fi sama kamar ta wanda yake sama wa ana uallimuka da'awatin haka yake yace fa menene fa aslama ko ya musulun fa ya musulunta wa allama wan nabi sai da koyar da shi ay ya kula allahumma alhimni rushdi wa qini sharra nafsi turmi zai fidda hadisin shi ma bai inganta ba a shi albani ya ba a fashi a cikin cikin da iful jami wa fi ma nuqila min alamatin nabi daga cikin abin da aka nakalto daga cikin alamomi na annabi da sahabbansa fil kutubil muqaddas fil kutubil mutaqaddima cikin kutub da suka mutaqaddama wanda suka gabata Allahumma annahum yasjuduna bil ardi wa yaz'umuna anna ilahum fis sama kaga suna sujjada a ƙasa kuma suna riya anna ilahum fis sama kuma suna riya cewar an bautarsu a sama yake وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما نتي أبو داود يا رويتو أتكلتا فسنة سنن النبي نتي وإنما بين سماء كما تي أنتي النبي أتي إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا tsakanin sama da ina bai na sama ila tsakanin wato sama da sama akwai tafiyar kaza da kaza shi wa zakar khabara ila qawlihi an bace hadisin zuwa wa fawqa dhalikal arsh wallahu subhanahu fawqa dhalika Allah yana sama da haka to wannan shi wani bai inganta ba Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah bani ya da'af wannan cikin da'iful jami yace fa hadha waɗannan wa ma ashbahu da abin da ya kama da wannan mimma ajma as-salafu rahimahumullah daga cikin abin da magabata suka haɗu suka yi ijimai a kansu ala naƙalihi wajen naƙalto wannan wa ƙabule da kuma karɓa walam ya ta'arradu li raddihi ba su ma bijiro ba da mayar da wannan tura wannan wala ta'awilihi ko ta'awilin shi wala tashbihihi ko kamanta shi wala tamthilihi ko kuma wato siffanta shi da wani abu to wannan kenan kaga ambaci abubuwa da yawa a nan duk da muna taƙaitawa sosai a kai sai mu tafi zuwa siffa ta gaba me ya ci gaba su ilal imamu malik ibn anas an tambayi imam malik dan anas rahimahullahu fakila ban malik ya rasu ɗari da tawanan da ɗari da saba'in da tara na man malik fakila aka ce ya aba abdullah ya baban abdullahi arrahmanu alal arshi stawa fa kaifa stawa to Allah ya daidaita nan ne wai dai kaifa yaya fa qala imam malik ya ce eh to alistiwa ghayr majhul eh shi istiwa ai ba abu bane da yake ba a sani ba san alistiwa wal kaifu gairu maqul amma a ce ga yanda abin yake wannan wannan ba abu ne ba da hankali zai ya dauka wannan gairu maqul yace wal imanu bihi wajibun amma imani da shi wajibi ne wasu'alu anhu bid'a tambaya kuma kai fasta wannan kuma bid'a ce thumma umira bir rajul fa ukhrija sai ثم أمر ثم أمر ب ثم أمر ثم أمر سي أمرني بالرجل أن متم فأخرج أكبتر دش bai haƙi ya rawaito wannan a cikin a cikin al-i'tiqad thumma am to amma maliki ce a fitar da shi yi umarni ce a fitar da shi eh saboda zai zo ya kawo mana bid'a mun karanta wannan a cikin wannan ko ijma'u ba ijma'u salaf ba sabuni a cikin aqidatu salaf ashabul hadith ka da har zufa ta keto to ai kasa su malamai haka suke idan aka taba idan aka taba wato aqida za ga ba sa da sauki a nan wajen eh ba sa da sauki to da haka wannan imam malik kenan to haka sai imam malik an haife shi 93 ne 93 bayan hijira a rasu 179 cikin manya-manyan malamai a sunna alistiwa gairu majhul ko kaga a ma'anin shi an san ma'anin shi al'ulu wal istiqrar amma kayf gairu ma'qul ta yaya istiwa in yake wannan hankali bai sanin wannan domin Allah ya wuce duk tunanin mutum amma wal imanu bihi shi istiwa nan imani da shi tunda ya zo a Qur'ani da sunna to dole kai imani da shi wasu alu anu ka ce kaifa wannan bid'a ce domin ba a samu wannan ba a zamanin annabar sahabbin shi wannan mai tambayar an maliku ce a fidda shi daga masallaci saboda kada ya zo ya kawo wata sabon shubha ko kuma ya zo da wata bid'ar ana za mu sa insha Allah sai mu tashi a faslun wato kalamullahi ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله